بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da talatin ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin daidai a sati da ya gabata muna cikin bayani ko tafsirin ma'ana suratul kaf mun tsaya aya ta arba'in da shidda insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da bakwai kayan nan a tambayoyi yan uwa za mu karanta a takaice don tambaya ta yawa ita shine wani tafsir shi kuma hidin tafsiri ne za mu takaita tambaya insha Allah abin da ya samu saura ya da sauran darussa tambaya ta farko wadda na Allah ran wakata ta bayanin cewa wani uwa ne ke bayanin yana yawan iya cikin wani sabo kuma ko ya tuba sai koma kenan menene zai yi ya ma'ana sakamakon lamarin shi ko ya za a yi bari da farko dai shi mai wannan halin zai san da cewa tsakanin ɗan adam da shaidan wata gwagwarmayya ce sai ya ganka kafanta dama kuma zai sha malafiya gwagwarmaya ce ta rayuwa tsakanin kai da shaidan har lokacin mutuwa kenan za ka ci gaba da neman tuba da tsoron allah ya kai ajalin zai zo a wannan hali shi ne babban haɗar za tsoron allah ke kiran ka cikin halin saɓa allah kuma ita tuba cewa ba ta da iyaka ka za ka yi da in shaidan ya rinja kai wani aiki kada ce a na ya ɗaya ko biyu ko kuma ka za ka sake rinja shi ko ko a ce aiki wannan kenan na harko na biyu idan abokai ne kake da mu'amala da su idan wuri ne kake zuwa kana wannan abun dole ka kaurace mu wannan abokai tun da kayi ka koma kayi ka koma dole ka kaurace musu in wuri ne dole ka wasa zuwa dan so da yawa irin wannan abin yakan kai mutum ko ya tuba ya koma da abokan ka suna nan na da miyagun an wuri ne da kake zuwa kanka ana kuma tu cikin tuba ko a ana barin gari ma saboda sunna ka bar gari gaba daya ya zama to a garin ne ka sha ka bar ka bar abu sai ka bar wannan garin ken dole ka kaurace ma inda kake wannan aikin ko abokan wannan aiki da yawaita addu'a ta ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika ya mai juyo zukata ka tabbatar da zuciya ta akan addininka ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika kai wata yinka ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinika ba da ta nemo Allah gyara ma zuciya ka tabbatar da kai akan akan addinin shi sai da biyu cewa wai akwai wani bayani na sunayen ashabul kaf kuma hamma ana magani da su e wannan akwai na harko cikin tasirin wata magabata sun kawo wannan sunaye wanda ibn kasir ke cewa ba wata madogara kwakwara ba wata fa'ida ma ta kawo wannan suna don musu zo ba daga Allah ko daga mazan da Allah ya ko din kashe kwace ne Isra'iliya kuma abin da ya tsara muni mu yanzu a nan malaman sulhu sun ɗauki wannan suna har suna wani aiki da su wai lakani na ashabul kaf to ko mala'ika ne jibril da za sunan ta kare shi sunan mala'ika jibril ya kira ya kira biya bukatar da jibril jibril ba wani Allah mala'ika mala'ika ne Allah ba a kiran shi sunan shi bai ma komi ko ka sha ko ka ko karata bai ma komi ba wani Allah kaman kai matsayi ne yake amma bawa yake na Allah bai biya bukatar kowa Allah ke biyan bukata ba wani mala'ika da ke biyan bukatar wani haka ne kusan da haka wata rashin imani da mutane ya kawo in tsubba suna shigowa suna sa mutane shirka da Allah ko sunan malaka jibril ba a rubuta biya bukata sunan Allah kullum ake kira Allah ta bike mu sai ta biyu masalar wannan magana da aka yi da ake yi ta maganar hana sayan kayan turai ko horon shi shi in ka saya ka saba ma Allah yan uwa haram haram ce halaka halaka ce wani bai halaka bai iya haramta maka halak kuma bai iya halatta maka haram amma wannan hanyoyi ne na yaƙi na zamani hanyoyi ne na yaƙi na zamani wanda ake bi na siyasar zamani sai inda su ji a jikinsu amma ba magana a nan sallar salama ya yi ciniki da yahudawa na madina ya yi mu'amala da su har ma da bashin su Allah mai cikawa kinan amma wannan ya tabbata cewa tasiri domin su ba san ba Allah ba san kumya ba eh ba san ba sanin Allah ba sanin kumya da haka nan wannan shine hanya da za ta tasiri gare su su san su ji a jikin su shine gurin ba ma ba a ce an kasa ya kashi haram ne an kasa sauran su wannan shine kurin magana kuma abin da zai biyo baya na maganar cewa kullum abin da an Allah bai magana kanshi ba an har ba zai tsaya da jide kuskure me ya magana za a samu wannan al'amari yanzu in ummu musulmin kayan wannan abin sun rige su su wannan kaya iya nan a magazakin wani jarin shi kenan to aka ce ka a saya gaba ɗaya har abada ya zai ya kare ba ya kare har abada shi ke ko shi ne matsala kenan wani abu ne na siyasar duniya inda mai su kamata su sanya kasuwar su ma sayarwar inda su gane su kamata su hasa sayarwar haka kamata in kasuwa masu oda daga can sai su ba da goyon bayan su isa bayan sun ba haka da sayarwa a wata kasa don ba horon shi ba ko irin nan da ya kamata abin ya tasiri masu oda kan sai oda daga can horon shi amma na haka ka a saman a saman a nan to mu zai yi asara na wata an gani sai maganar matsayin kashe wani da ya gaya manzan Allah magana mai hukuncin shi a shari'a ɗan wujen abin shari'a idan hukunci ya haifa ne sai mu koma baya a zamanin abin zaman abin yawon kana a lokacin sahabbai ya tabbatar sunan turmuzi a cikin sahihi wani makaho mai imani ta masahabi ne iya da baiwa iya sadaka mata baiwa da suka rage wannan baiwa tana ga manzon Allah magana tana rage manzon Allah sama shi makaho ne iya hana ta ki hankali ki bari ran nan ta sake yi ba kawai ba gani beki ai bai lalima da ya rike ta da wata adda adda wata ki wata wata tako tako bi karama na karfi kwari to sai burma mata a ciki Ya- ya danna shi kenan cikin jini kashe kashe bar suna da kuma hadiya biyu da su aka su kowa ne a nan sallar sallar an taru cikin sahabbai ana zaune ya ce ina gama ku da girman allah dun girman haƙi na akan wanda ya wani aika aika ya hutu cikin zaɓen sahabbai kuma mara makawar ya tashi iya ketawa iya keta iya ketawa cikin sahabbai ya zo ya ya rasulullah dini to ya kai ya rasulullah wannan baiwa da tana zakin ka tana faɗin baka magana na na yi fasu wata shi ne jiya cikin dare ta sake yi ni kuma na mata abin da na mata ta wani hukumci da maza da ku annabi ta sabai shahadu an na dama hada annabi ta ku shaida jinin ta ya ce a banza cikin sunan turbi ruwa ina annabi ya gunci kokoi mai namu na biyu kenan wannan abun annabi kada yake da haka ka zagi malamin da kake maka a malamin kuma don haƙi an zagi malamin kura tsaya ka ji haushin da ga annabi ba magana shi sunan turmi ina ga amma abubakar cikin cikin magabata abubakar ka ce wani ya rasu abubakar nan nan abubakar sadiq wani zo ke zaki abubakar iya zaki shi iya zaki shi dai cikin sabon ce abubakar ya da wata rasu da gaban da kashe shi da wuya ya na shi gaban da kashe shi ya ce a sai bayan wanda ya kira shi ya ce wani ya zama yin zaka ya ce a so da gaban da kuma shi da wuya kuma kashe shi kuma abubakar sai wannan abun bayan masu alabarin wani haƙi annabi kadai yake magana Allah ta rike mu wannan shi ne kenan hukunci na wanda ya rage manzon Allah labin da aka bi annabi ce jini ya ce a banza Allah masmulla
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وعسرناهم فلم نغادر منهم أحدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يتي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أنا والأباري نا حال تاشن قيامة إذا أبن ذي وكان أول قيامة يتي أولنا رانا wa yau mun sayar jibal za mu tahiyar da duwatsu duwatsu alakta wata da jibala ta sabuwa jami'atan wahiyar ta murmur وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه بكل شيء عليم
Allah ke cewa wata da jibala ta hasabuwa jami'atan za ka ga dutse kana tsaman dutse da irin na duniya da ka san shi a duniya mai kwari mai yauni ka buga ka fari ta maga shi waje ta muru mara saha dutse iya tafiya yadda kasan girbi shi hayaki haka ke tafiya shi kakka yi mamaki sun Allah haka Allah yi haka Allah fi da shi ya ce a takar kulle shi Allah shi ne ya kyauta ta halitta komi tsara komi kuma innahu khabirun bima ta'malu kuma Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa kan haka yawan sa aka magana dutse mutum ɗan adam ya saba magana da irin dutse abu ne mai girma ka je ka lafe ko ma ya kare ko na daban shi كان لك كان لك تشاوى ويسألك عن الجبال فقل يصفها ربي نسفا.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نقصا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
Allah ya ce wa ya sa'alu na ga anil jibal suna ma tambaya matsayin duk ana gobe kiyama ya zai zamanto faƙul Allah ce gaya musu yansifuha rabbi nusfa ubangiji na zai nike dutse nikewa ya san gari eh za a nike shi nikewa faizar wa ƙa'am wannan ƙasa Allah zai bar ta tere libar safsafa tere libar daidai ba tudu ba kila kila ta yanki wajen wani amsa ba tudu ba gangare ba ko ba abin da ke boyewa ba ba ina da ka boye ba burin boyewa la ta lafiya yi wajen wani amsa ba tudu ba gangare kenan dutse duk kware shi hilin kiyama zai zama to kamar kura abin shi ya ce wa yau mun sayirul jibala ranar za mu tahiyar da duniya ta iya a cikin girgije watar al'arda ba da ta za a kasa bau ba tudu ba gangare ko ba ta da iya kai idanka alaƙa hashar na mun tado kowa da kowa falam nugadar minum ahada ba a barin kowa a cikin kasa kowa sai ya zo kowa sai ya zo zalika yau majamu'ul lahun nas kowa ala ya tattara kowa da kowa to zalaka yin mashhud kowa ya zo nan kowa ya ya zo mala'iku sun zo shi ma Allah ya zo an kare ba yau mu mashhud yace falam duqadun ba wanda za mu bari a kote a gini shi bai zawa in waye ya zo وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
التي وعرضوا على ربك صفا za a bujuro da mutane za a kawo su a gaban ubangiji sahu-sahu da na mala'iku a namu ne a tsaka alatilakar ji itumuna kama halakana kun awwala mawa kowa ga shi ya zo ga Allah yadda ka zo duniya ba ko biye a hannunka ba dada ba ka mallaki komi ba zira yawon ba abin da ka zo da shi ko ni da babu ba zai magana wando haka za ka koma ga Allah duk abin da ka mallaka babu shi don Allah ta wata ma'auna kuma ra'azu gode kuma da Allah ya ce wata ta ma'auna kun bar abin da duk muka ba ku ra'azu a baya a duniya duk abin da ka mallaka an ka mallaki duniya ka arziki yau babu shi ka zo ga Allah ku fasa masangula ba ko kiye ba abin da ka mallaka haka za ku je mu Allah ya ce kama halakanakum awwal bal za'amtum allan ta'alakum ila har ma nan manan kawari kuna cewa ai babu wani kiyama a daga duniya kullun yaka duna na kare kullun annan za a more kullun shike na kare babu wata lahira haka suke cewa wannan abin kidan ba haka bane me zai wakana Allah ya ce wanda ya kitab ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها na'am ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
التي وضع الكتاب masu cewa babu wata rana to ta zo kuma Allah zai sa a kawo nan alkitab sakardun sakamakon aikin kowa kuma wannan wani abun awo ne abun takardu ne Allah ba mu labari wannan zama mazuni kisa wannan zama mazuni kisa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah ce wa na za'ul mawazin na ƙasa wasu ne ma'aunin Allah ce za mu ajiye abin awo na mai adalci da yau mul kiyama don hisabi ranar tashin kiyama fala tuzulun nafsun shay'a hisabi ne bace ba a zaluntar kowa komi yace wa kanin kanin abin khardal aiki ko da kusan ce kwayar komai ya muke cewa na misali dukkanin tal aiki alati ataina biha na kware ne kai na banza kai Allah zai zo da wannan aiki da kai wakafa bina hasibin Allah bai bukata yau na zai kawo ainihin sani ya san abinda kowa shirka haka ma'auni ne na gaskiya wanda babu zalunci ganin wannan matsayin ma'aunin da aka aike fasara da mujrimi da mushrikin mai mati za ka ga miyagun ɗiya miyagun mutane suna cikin halin tsoro sun tsorata hankalinsu ya tashi don irin abin da suka gani na sakamakon aiki Allah ta yi mutu da kullum sun mu'amala na khairin madara mara tulisu يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير التي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ranar da kowace rai za ta ga abin da shirka na alkhairin gashi nan haka kuma shi ma na mugun ajin gashi nan komi gaba daya ga alkhairin gashi nan daga dan adam mugun abin da bai so alas tawaddu law anna bayna wa baynahu amadan ba'ida dan adam rai zai gurin wannan mugun aikin nashi a yi nesa da shi ne wuri mai nisa sama sama ka zama alaka da shi abin da bai yi wa haka kenan abin da kake nema bai yiwuwa kada ka tabu ha suka mulla nafsa Allah iya muku wa iya muku kashi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron kamun Allah kuma duk abin da kuke iya gani kenan mutum zai zai za su za su cikin tashin hankali dan ga aikin mugu a gaban su mushrikin ne ma fi wa yaqulun ya waylatana za su ka ce wayyo kai can za su nan wayyo na kai can mali hadar kitab daga kalma wailata na kan man gama yawo mali hadar kitab me yasa wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha sai ga abun ya kai gaya me yasa wannan littafin bai barin laifi da kadan da karami ko ni an kawo sai ga abun ya abu da bai samu ta ba abin da ya rage kadan da babba an yanzu da shi ta ce in ta an kutar da haddar ne ba abu alaji a taina biha mai wa'ana banda laifuka zunubai da mutum yi a duniya ya tuba abinda allah ya gafarta bai zaune wurin ma mata al-gufaran a yi rihewa a rihe fashin wani an rihe ta an shaye ta an yi fasanta ta kare wannan in saba allah da ka tuba wannan ba a zo shiga wuƙiya ma bai zauwa kayi ka tuba shi kenan na nan zaka ga a ta wata tajuwa ma kabala da abin da aka yi tuba aka tuba to ta tashi haye shi wannan an shahi bai cikin repertoire an kare bai cikin tsarin ka kenan abin da kai iya nan nan da ba tuba ba shi na zo shi kenan da karami da babba za su ka mamaki me yasa wannan tayin mali hada da kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha me yasa wannan tayin bai bar wannan karami da babba ya zo da shi sai suke wannan magana Allah ce waje du ma'amilu hadira don duk abin da suka aikata sun same shi gashi nan a gaban shi kuma wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji Allah bai zaluntar kowa abin da ka shi mutane ka samu sakamako aikinka ne za a ma sakamako kuma Allah bai zaluntar kowa
‘yan wajen adalcin Allah subhanahu wata'ala cikin wata ruwaya wanta ta imam bukhari cikin tashi adabar mufarad alazin mufarad haka imam amur bin hanbal wanda iya karantar da mu da magana cewa yadda sahabbai suke neman ilimi jabir bin abdullah ya sami labarin wannan hadisi amma labarin wanda yake da hadisin kat iya nesa ya ga gaskiyar magana korin dole ya bulaguro neman samun wani hadisi ya ce na shirya na musamman na shirya bulaguro daya cikin sahabai abdullahi bin unis ya ce na sayi raƙudi na musamman ne ya tashi wata guda ya wata guda kurin kan neman wani hadisi guda na je na yi sallama 'yan gadi suka zo suka ce waye su ce mashi jabir bilba jabir ne a kuma su jabir wani jabir bin abdullah sai hutu ya ce shi ne bin abdullah sai ya zo ya rungume ni aka gamu da juna dai aka rungumi juna tsawon an jima ba an jima ba gumba ya ce wallah wani hadisi na samu labari an ce a wajenka kan kisasin Allah gobe kiyama na ji tsoron ka aje ka mutu ko in mutu bin ji shi bakat kudin shekaru ne menene hadisin ya ce Allah subhanahu wata'ala ya hasharu Allah azza wajalla nasu yawmul qiyama Allah zai tado bayi gobe kiyama qurratan guralan buhuman qultu ma buhuman qal laysa ma domin haka manzala ce musu gobe kiyama Allah zai tado mutane gobe kiyama qurratan ghurlan buhuman sai ya ce musu ya rasulullah me ya buhuman kuma mun san uratan ghurlan ma'ana uratan ba kaya kuma ghurlan ba sallatu ba misallatu yadda ka zo ne haka nan za ku fuske da gobe kiyama ba kaya santur kuma babu sallatu kowa haka zai tashi kan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani harkon wanda za a sama kaya gobe kiyama wane ne ibrahim alaihi salam sun sai musulman aure shi za a fara sama kaya daga amma dan yaudara wasu ta ce wai akwai wani shehu wanda a hilin kiyama kayan ma a fara lissafi zai so kai da kawo a hilin kiyama zai so saba'in kowane so guda iya da aljihu dubu saba'in zai sayo dubu saba'in kada ya kwashe kuwa za ke suke mun shike nan wa za mu Allah ka moga zai ya samu ga a jirin iyama wanda da duniya ce sai karya ce da ba karya ce karya ce Allah na Allah na masa moga gaban Allah kowa ya daga kowa ya daga gaban Allah kowa ya daga gaban Allah a rinka gaban Allah moga sai shi shi tunani ne in aka gwada da baka baka ji hankalinka da ta yi haka sun tunda malaya ta shi kenan shi ne hadarin abu da gaji ka san shi ne kowa ta gaji wallahi ba wani hudda ka gaji wallahi ba mai hudda ka wallahi ya aikin ka korin ka tuba ga Allah korin koma ga Allah korin ka kama hanyar Allah akwai ceto baya an kare komi Allah yana ba annabi ceto da sauran annabawa da mutanen kwarai amma kai ne sai ai samu ka kai ko kai mai tsariwa za a ga wanda za a kai su wani kadin ya ce yace kenan suka ce ya rasulullah mun san ƙurratan gudu mai buhuman ya ce lasa ma'amshe za su je ma'alla ma'ana ba kaya ba sallatu ba ka mallaki komai ba shi ne buhuman ya ce a lokacin nan su mai nadihimun sautin wahayi za a musu kira da sauti guda ta wani sautin zai zamanto nivo guda ne ba wani a kusa kowa da kira kowa da shi ba wani a wani kiran ni ne kusa da shi ko wani a nesa a kira ne za a yi kowa na kusa ba wani kusa ba ne gaba ɗaya kowa zai kira Allah zai kira cewa anan malik anan dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar walau inda ahadin min ahli al-janna haqq hatta aqsi minha ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا ولو عند رجل من أهل النار حق حتى أقصي يتحسن لك ما Allah Allah zai kira ni ne mamallaki ni ne mai sakamako mai tsari tsakanin bayi a hili kiyama Allah ta a yau bai dacewa ga dan wuta ya shiga wuta alhali iya da haƙƙi a wajen dan aljanna dan ya dan wuta shikenan an cuce shi haka babu dan aljanna shiga aljanna iya da haƙƙi a wajen dan wuta shi ma Allah ya je shi kai da aljanna sai an rage maka digiri ya rage maka matsayi ya dauko aladan ka ya kana wata dan wutai eh ya dauko naka eh ka ka tushe ku naka za dauko kai da aljanna a ba wannan wuta shi kuma idan dan wutai ya binka kai da aljanna ko ya dauko ya daura ma dai ma kaga dai har har har da ta wuri ku daraja kai ta rage kenan kowa Allah ba da da dan wuta da shi an tuta an tuta banza dan wuta ma Allah bai mai bai mai zalunci sai ana saka mishi in ma a rago zinihin a dora maka ko a dauko ladan a bashi kenan dan adalcin Allah kowa sai saka ma kowa da komai suka ce ya rasulullah kai fa wayan mana a ce la azza ku fata ba Allah ya za ya rasulullah mu je a wannan hisabin za mu je ma Allah fata ba ta kurlan za mu je ma Allah ba sallah ba kaya ba sallatu babu komi sai ya dawo na sana da ladan ku da ai mugun aiki Allah zai biya kowa mai lada a biya mara lada a kidini a ƙara mushi Allah bai zalunta kowa kuma Allah da ya gwada mutane hakikanin adadin kiyama kayan a harawa mutane misali Allah zai tada dabbobi a gaban kowa don sayi za a yi su za a fara an sa a duniya akwai dabba mai kaho akwai mara kaho wanda san dabbobi mai kaho za ta tunguji mara kaho bata abin rama ba sai ta kai ci bata abin rama to gobe kiyama dabbobi za fara sai an sa dabbobi a wa kundin mara kaho kaho ta tunguji mai kaho ta rama ta kuma Allah mai da sun mutu kamar kasa a ta kudu turama kamar kasa an kare da ku kayan kenan ina kai wanda ke mukallaf an ɗora ma ibada bawa kake mai takardu mai takardun aiki ka fito na don ƙarfin iko ko don ƙarfin jiki a taƙato sai Allah ya sa a ku haka nan ko a ku ƙato ba da kuma da kake cikin Allah ya sa kuro eh Allah kuma ya sa wani iko ne zai rike ka wasu yankan kurin yan mabale an sai wani abin zamani wasu kurin Allah ba shi iko iya da gidan faso kurin kuje kuri shi yau shi ka kare shi wani wani shi shi waye ya yi banza ta hori wallahi Allah ko akwai mana masu wala ba wani iko wani mukami a shi ariye mu shukuru ya ko shi shi gidan kaso zai sa ariye mutum ba abin da zai mutane ba su nan gobe kiyama ne wallahi Allah zai barka har kurin ka raba mutum da iyalai shi kurin haka nan da za a yi zan gwada mulki kurin ka ga mutum akan banza ariye mutum ga barawon mun ne ka iya da kaskas ya daga bitar iya yawo cikin jama'a barawon miliyanka amma saboda kurin dan kazin gurwani dan jika goma jika biyar ake are ka akan akuya akuya ya zare ka saboda akuya wanda kai zalunci ne sai ka shike na kun wallahi kun kiyama wallahi kun kiyama wallahi na ga muku annan mutum wallahi da kashi ciga mu ce malam da Allah ga mu huta malam yace wallahi ni na sa aka rihe wani kan mu'amala da muka yi yace kudin wallahi ba kudin da ga kudin kadan ne ba kai mun ya wada ma gidan yace ko na ta ariye mun shi ba bana bukata ko ariye mun shi babu kan da bincike yace wallahi malam shekara biyu gidan kusa Allah anan mijan kuma ce kun bai sabda ko ariye mun shi aka je aka rihe shi ba bincike komai ba yana komai iko take shi ya ya ya isa da wani aiki ko da haka wannan wani wani mutum abin da abin da kai ne wallahi da anan da sarka baiwa ba a kudin ce kuma ba ba ni da warawa kudin mu'amala ce ta kudi kuma wasu akan kaida ba ne mutum kan mu'amala ba da fara bace ba mu'amala ce ana ba ne mutum kan ta kaida amma ce kun kun kuma ba ku ba mu cikewa ku ariye mu kun ce ba shari'a ba mu cike ban Allah shekara biyu yanzu ko tuma ne zan yi nace a wannan magana ta wuce a hudu shi ko an hudu shi da baka wuta ba ko an hudu shi ko da ba ko hudu shi aka yi baka wuta ba dole ne gane ne yayi baka
maka gobe kiyama sai Allah ta kamshi ana wai haka ake cikin rayuwar to wallahi Allah bai bar ba dabba dabba Allah ya saka mu zarfi kai ina ga mutum la mutum ya hankali kada kari iko da Allah ya baka ko dukiya ko wani abin kawai da zalunci ka ta ka tsira wallahi akwai kiyama mu shi kullum ka cewa wallahi Allah hakim kuma wallahi za mu san hikimar Allah kan tada kiyama dan wani zo na duniya da ake abin da ake a yau mutum ya je gidanka neman dukiyarka ya kashe ka ya kwashe dukiyar ta yake shi nan ko ba ba shi kenan ba shi kenan ba ba shi ba ya ce ya ce ba zai nan gane shi kenan ka sha wahala da neman dukiyar ka samu ya aushe dukiyar ya kashe ka shi kenan ba ka waje ba shi kenan an ji banza haba wani kan yi gure shi ya kama ka ya maka bala'i ya ma azaba ko ya sa ayyuka ka ya ma da zalunci ko ka tara ya zo ya sace ka sha wahala ka kare ya maka ka talaka shi kenan ba gama shi ba ya ji banza haba dan wasu da kiyama adalcin Allah ne hikimar da kan kiyama a tsada kiyama a saka ma kowa shi ne hikimar Allah kan kasa shi kiyama sai da a ran nan Allah ce za a za a je ma'auni na gaskiya kuma Allah bai zaluntar kowa ko wala yazlimu rabbuka ahada shi Allah take nan kashin da ayi wa farko ayi wa wadi alkitab Allah ce za a ajiye takardu na hisabi gobe kiyama fatara almujrimina mushfiqina mimma fi zaka ga miyagun mutane suna tsotsin ta da hankalinsu suna tsoron irin abin da ke cikin takardunsu wa yaqulu suna cewa ya wailatana mali hadha kitab kai cikin wayo me ya samu wannan littafi لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عساها با أبن باري مليكي كرمي بقوني هي كدتك ووجدوا ما عملوا حاجرا سنسا ما أبن بك هيك تشيني تكش ولا يظلم ربك أحدا وبن جدك بيزا نسل قوة قوة الله شكرا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
na'am nan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa izu kunna lil mala'ikati sujudu li adam ka ambata musu lokacin da muka yi magana muka ce mala'iku yi sujada ga adam ana gaya mana wani mu'amala ko alaƙa mu da shi nan ko da iblis inda ta taso to wani umarni da Allah ya bada subhanahu wa ta'ala ya ce fasajadu duka mala'iku sun amsa kiran Allah sun yi sujada ga adam wannan sujada a sujada ce ta gaisuwa sai wace ce wane ne ba ruwanka Allah ce cikin sun yi Allah ke bada umarni shi ke hari ya na muwa kowa sujada ne shi amma ya ce iblis ya ce mala'iku wa adam sujada ta gaisuwa ce ta mai kundin sun yi kuma Allah ce ayi fasajaru duk yi sujada illa iblis sai iblis uban aljannu shi ne kanin aljannu kuma Allah ne daga cikin aljannu ne yana akwai wata kira wata wata wata isa wata fashe fashe dai cewa ai iblis shi ma mala'ika ne cikin mala'iku a mala'ikun ma shi ya cikin manyan masu ibada hayar suna wa azzazilu azzazilu a yau cikin masu tafsiri ya zaka mana wai so jama'a azzazilu iya cikin masu ibada Allah na jarabe shi gaba aka lance shi ya koma iblis to dama dai Allah ce iblis kana min jin cikin aljanu wake cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi ke cewa hudan latil malaikatu min nur wa khulika iblis min marj min nar wa khulika adam mimma wasifa lahu nabi ce an halicci malaiku daga haske an halicci iblis daga zunzurutun wuta daga wuta da ma ke halittar mala'iku daban da haske sai iblis da wuta ba su kai ta adam kuma daga abin da aka mana min ma- min tsarin min turab zuwa da ƙarshe na ƙasa da sauransu kenan wannan iblis kana min aljin fa fasaqa an amr rabbi sai mai wannan fasakanci asalin fasakanci kurju an ta'a in biyayya sai ta bai sai kibin umarnin ubangiji na yin sujada da ayi daga nan ne tashin adawa tsakanin da iblis bayan allah a ce ilimin albarka da dai mun karanta a baya na alkawari da yi na allakar da waɗannan da ya alim gaba daya to allah ce a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min dun kan ka karanta mu allah ce shi yanzu wannan ne za ku ɗoka da shi da zuriyar shi masoya ku bar ni ku bi umarnin ku bi hanyar shedan ku bi shawarar shedan tsarin shedan ku bar nawa shine afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu alhali makiyan ku ne iya ka baka maki kamar shi da sai kanka wuta ka dawo ha abada an kare ba maki kamar shi kuma tun da baka gani Allah ce bi isa zalimi na badala tur Allah wadan wannan kuwa ga zalimi ka canza maki kamar da kuma mutum akwai wata kwarai Allah wajen irin wannan masanya makiyinka ya zama haruka maki a ɗauke shi a matsayin masoyi a ta ɓaci ta lalace ci gaba ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً
nan kuma maganganu da suke tsammanin wata sulɗa ko iko ga aljannu suna da damar yin wani abu alaƙi da matsayinsu waɗannan Allah ce ma a shahartu halakar samawati wal ard wala halakar anfusin su wannan aljanun wa ba Allah ce ban kawo su ba na halatta da su lokacin halittar samai da kasai a ci aisu suna nan aka yi sama da ƙasa wasu san hikimar da aka yi wajen halittar sama da ƙasa ko wajen su ma kan halittar ta kansu yin da aka yi to me za ta gaya mu bayi ne kamar kowa kamar karanta nan rashin imani na mutane rayuwa cikin al'ada ta jahiliya da ta dinniya gizo da kotu ya samu kwatsu na aljanni dole da cikin tsakida ta ta tsohuwa kuma mata komai kuma ta duniya ko labarin juzo da koki aljani wane ne ta zubi sai da tsoro ta za ka gaba su ko tsoro ki tun kana rubuta da aqidar aljani gizo koki tsoron shi kake aqida ce sai ka ga bature ne tsoro ko ba da tsoron komai tsoron komai tsoron sai ka kai ba kana cikin daji sai ka sai ka bature a cikin daji shi kai wani me ma aljani mai ki ga shi a nan akwai wani da ba gani sai ka je ne mace ke da bare hada kamera shi dai ya dauka ga menene sai gani motsi sai ga ka kalmar gudu wa ita jin aljani aka kora wani akida ta zai ta tsoro ka zama tsoron aljani kullum aljani ma bawa ne kamar kona bawa raunin dan adam ke sa ganin yake ba aljani kima kai aljani matsayi a wajen Allah inda ai ayi ku kuma zaman barewa sama kasa mu wala ta khalifa sama kasa mu ne khalifa sama kasa dan adam aljani ne da zaka ga baka aljani bawa ne kamar kowa mun kanta addu'a sai in kanta su aljani ya lura sata barawo bai abinci masu imanin sahabbai suka kama shi akwai abu huraira akwai ubai bin ka'ab na na ubai na muna abu na abu huraira shahara na ubai bin ka'ab ya zo ce kama shi ta bai riki ta da riki shi yace hannun hannun gare ni da gashi kuma suka hankali suka ta mutum ya riki tab barawo ya ja ya ja da ina masu imani ne yace wallahi tarmagiyar da girman Allah ya ce ni ya ce a cikin aljanu ma ina cikin masu ƙarfi aljanu ma ina cikin masu ƙarfi aljanu amma ka ce a hannun masu iman ta faru iya ne ma iya magiya a cikin Allah ga abu horai da shi da aljanu ko ya rike shi kan da magiya ya ba shi ya zo tata abinci ko tata zo ka ce talakan talakan tunan wanda ba mutane ba mutane ba ta kila kurin kurin aljanu amin zuwa kamar duniyar aljanni zai yawan yawan yawan yawan balayar abin yawan da ake yau na Allah mun jaraba da wani abin aljannu wani hali haka rukuya amma da kowace diabetes ta aljanni tension aljanni ciwon kai aljanni ciwon komai aljanni ko aljanni ko kaga kamar duniyar aljanni ko komai aljanni ne wani ga maganin cutar ka daban ko da zai kana mara yana ana ta ma bige bige gurin so da haka nan me an je aljanna ce kaza ne aljanna ya ce kaza ne kuma ya arda don waje ka neman magani na hakika ya kana kama kana da gabe an sa ka shiga har ka boka yin wani lokaci mata masu imani ba da rukun kanta ga ta na iri iri ne akwai ta masu imani kuma akwai ta boka yi komai akwai a ciki Allah ta muke mutu suna koyi hankali wallahi mu kar mutu ya kare imanin shi tun Allah ya sa wannan jaraba da magana rukuya wallahi hankali da imanin shi wallahi kada abun duniya ta ke kaje ka zan boka kana kana ahli sunna kuma ka ka zama shirki dini wallahi kan abun duniya kai hankali da bun aljanni da shawara aljanni baka labari kan aka aka yi kana a gama fitina a gama rigima cikin al'umma iyanin abun iyanin cikin al'umma wannan abun da yayi wasa cikin al'umma ta hanyar wannan rukuya shi ɗan yaran kabar su kabar biyu kabila ba aka zo gashi ka ba san yarwa ba guru ba laya ba bid'a akwai ta ƙasa zai biyo ka wallahi kaka kaka amince shi makaci da aljani kai hankali ka tsaya kan tauhidin ka wallahi ka karanta qur'ani kun da sunna ka huta qur'an Allah ya taimake mu na kenan shi ɗani aljani ba wani kaman kowa ba makaci ne kaman kowa na kenan kai baka tsoro ka wurin sanin shi karanta azkarin sunna Allah ya kare ka daga sharrin mutum da aljanni shi ne kuka kurin Allah na bako na bako ga mu annabi ka sai da mu ko ba ka ga irin mu'awazat na sahiya da murici manzala ya tadu wanda zaka ta kudu Allah kawa ko ba sallah azaba kul a'udhu bil bil falaq kawa ko kul a'udhu bil falaq kawa ka karanta bayan azaba da bayan magariba ka karanta ɗaya ɗaya bayan azhur da la'asar da isha ɗaya ɗaya Allah zai ma kare da shirin sun kowa da jini ka hoto daga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah magana ce duk da kanta wannan addu'a lokacin musa daga gida karanta wannan addu'a za a ce an kiyaye ka an kare ka an sama da komi magana ce inda wani shidan zai nubo ka shidan dan mun shiga musulmi na kai ne hankali ina ka da mutumin da aka kiya kare ita kanka ya kare ka ka huta da rataye rataye da mu kai kan huta masha Allah ka ba ka ce ba ka mance ta a gida ko ka yi sallah ka mance ta a gida ko ka wuce kai da kanka ku san duk wanda ya ba da rataye rataye rubuce shi ko da rataye daga ya wuce da gida babu ta ba shi ba su haida dan bulaguro zai ya shiga mota tana ba haida da wani rutuwa ya bar lafiya gida haka ma ba amince Allah ko ina ka abka shi ne wani iman tauhidi kun ka dogara ga Allah kun sannan wace wannan addu'a an kai ta Allah zai zai kiyaye kai kare ka kaje ka dawo in wani wuri ne wani magana an ce da kai wani waye jeri tata aka a wani sabon magana da wajen tata ko da ka ko ka iya cewa kana suna kun ko aka ma kariya suna kun kamar da kake a kada ayi akwai jeri tata wanda ala kula jeri ke bige mata ko ta kake ko ta juri hawa juri wa wata ta ba ko da shi ne wanda duniya ko duniya je dukuru to koya ma iyalanka wannan addu'a za su ta in sun je da kurkin magana ka da mu addu'a yace duk wanda ya karanta ta a wani wuri har ya bar wani wuri komai bai wuce shi ko da bai ta ya karanta da yara ko wannan addu'a ta wuta a koya ma yara na sanin in su imani da ko bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah in zaka wuta za ki an kiyaye ka an kare ka in ya je da kurkin ya roƙi Allah a uzu da kalimatin la ta mari bushar ma kada zala ce har da wani wani wani wani da samu kuma mun suna na kama kama kurum Allah ta muke mu kenan wannan shine Allah ce kenan ce dan ne ma'ana ita Allah ce abatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa lakum alu za ku riki wa'annan shedanu masoya ku bar ni alhali makiyanku ne isa da zalimi da bada cir ta Allah wajen wannan masanya Allah ce gaba Allah ce ma a shahaltum halaka samawati wal ardi bun halarto da su ba halittar samai da kasai wala halaka anfusihim kuma ba san bayan aka suka wa ma kuntum muttakhidhal mudallin aduda Allah ce ban na doka ban ce ku ba wani azalimi da nake doka wai zaman to mu ya taimaka wajen yin wani abu babu Allah bai da mun arzikin kowa ci gaba ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
Allah ce wa yau mai ranar da Allah zai magana ga mushrikai gobe kiyama gaban kowa da kowa na dushuruka iyan lazina za'amtu ku kirawo wanda kuke cewa ai suna tarayya da ni kuna gama da su ku kirawo su su zo fada'au ku kirawo su su kuna mutum ne shi ta Allah ke cewa ولقد جئتمونا فرادا كما أول مرة لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم Allah ya ce walakad ji'tumuna furada haƙiƙa za ku zo mana ɗaiɗai kowa shi kaɗai kama halaqnakum awwala marra kamar da muka halice ku farkon zagon ka duniya kai kadai haka za ku zo wa tarakatun ma hawallakum wa ra'azuhulikum kun bar duk abin da muka baku a duniya kun bar shi a baya wa ma nara ma'akum shufa'a wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka na'am laqad taqatta'a bainakum وضل عنكم ما كنتم تفترون akum taz'amun taz'amun ba Allah yace za Allah zai ce musu ina suke wa ma nara ma'akum shufa'akum ina ba magana waɗanda suke kuka ce suna ceton ku daga duniya ka zaɓi ga mai ceto zai ma ceto to ayo ina suke eh babu su ƙarya ce dama ƙarya ce aka shirya da yaudara aka yaudare ku a yau ina wani mai ceto in ba Allah ba dan zo ceto ma Allah ne zai ba da uzini tun daga mala'iku zuwa annabawa zuwa mutumin kwarai Allah zai ce wani ka zai ci wani zai karama wannan jiya kuma yi masu imani ma ba wani mai bagama gaba ya ce ma Allah kaza zai yi kariya ce ba mai yi kowaye ɗan wa kan ɗan adam a nan duniya da kama wani kaddara waliyin Allah ne mutumin kwarai ne shi yake da ikon ceto gobe kiyama kuma shi ma ƙunwa ka kama a duniya ba mai garanti daga Allah wani waliyin Allah ne baka san ba abin da shi ba alkalci da Allah to kaddara mana kwarai ne shi ma ba ya ma cikin shi in mana kwarai ne ko eh waliyin Allah ne sabbo san ba ma ba gardama waliyin Allah ne to ka san tsakanin shi da Allah za ka kama shi da duniya wai ba ya ba zai maka kai akwai akwai akwai akwai rauni imani kwarai da kama da babban igiya eh kama da babban igiya tabbata a kama da kan duniya to ala ce ina suke a yau wa ma na muku shufa ku ba magana masu muku cetan naku wanda wanda ko ce da amsa annu duk mushrika da suna da tarayya su ma suna da haƙƙin wani bangaren bauta na haƙƙin ko ceto laqad taqatta bainakum Allah ce yau dai duk wata alaka tsakanin ku ta yanki wa dalla amsum ma kuntum taz'umun abinda kuke riyawa na ƙarya a duniya yau babu shi ba mai ceto da gaskiya sai Allah kwara da haka Allah ce za a kirayo su eh fada'ahum ku kirayo su su yau abu fala na tajibu lahu wannan abu kan bu abu an mai umma ka kama abokin bauta an mai ka kama ba Allah ba baya iya amsa ma kira bil ishi kama da komi wa ja'alna bainahum mawqiqa yanzu babu wani abu illa kurin hallaka ka gama yawo shine kurin ya wuta kurin babu wani abu ya wuta kan jirgi ya wuta kurin sama kawara kurin eh tunda ka je ka kama wancan ka kama banza ne Allah ce
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
Allah ce war almujrimunan na Allah ya ce mujrimai mutanen banza gadangadan ga su a wuta ga su gadangadan sun ganta fa zannu annahum waqiwa sun tabbata ba wani shakka ciki za su za ka wasu a danna a gwada a wuta a fasirun hada am antum la tubsirun a duniya idan ana faɗa muku ayoyi na Allah sai ku ce sihiri ne daba daba ne za ka ta adanna ce a tasirin hada wannan ma sihiri ne am antum la tubsirun ko ba ku gani ga su gadanganan kun sai shiga fa zannu annahum waqiwa sun tabbatar kun shiga za a yi kurin walam yajidu anha masarifa ba sa samun wata maguda wata maguda ba wurin gudu kurin sai shiga dole Allah ci gaba
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل واليوم muna cikin farkon wani sura bayani kan tauhidi kan kiyama kan kaza duka ke mutane ne har kan kan ban wace ba kan ba musu ajewa ba kama ana yi da nasu ana zana ana zo ruwa ban ƙwarya Allah ce wala qad sarrafna fi hadha alquran linnas mun kawo misalai iri iri daban-daban a cikin wannan alqur'ani kuma Allah ya kawo misalan daban-daban dan mutane su gane duk abin da ya kamata a kawo kai imani wa Allah kawo shi mala ce wa kanar insan aka tare shi in jadar mutum dodo uban rigima babu wanda ya da adam jayayya gadama ya san gaskiya sai rai amma in maka wata lawaya ya kasa zaka yi shi cikin sai bukhari haka muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kai ma aisha ya kai ma fatima ziyarar sayyidina ali ya je gidansu da ya je suna barci ita zama ku tashi ku yi sallah cikin dare sannan ku yi sallah kuna da gadari da wuce ya ce ya rasulullah ai Allah ne kama ranmu inda so da ya taru mu tashi Allah ne inda so da ya tashi so mu tashi ba a dinga bizi sai annabi ya juya baya ya bi cinya ta inna insana aka sada shi in jadara da adam da nake shi ya ji Allah ne bai shi ba ya zo da wani ya so shi gare da magana amma ya sai ba ka wani magana akwai niyya saro su a takaice take na wannan Allah iya bayanin dan adam abin dirje dace a wa dan adam na bayani a wannan kuma a yi imani allah ba abin da yake kurin mutum ne mai bala'in gaddama da jayayya kuna a fatar da kudu sana allah shi da mutum su mai kwarai allah musalli ala muhammad wa ala ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidu majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته